أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو السبر تكس قوة بقوي وتنوة رجب ɗaya daga cikin watanni masu alfarma hijira annabin rahama sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya daidai da 20 ga watan biyu miladiyya annabi isa alaihi salamu 2021 insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi darasi na goma sha biyar kuma darasi na ƙarshe a cikin wannan manzuma mai albarka ta da imamu yahya al-qurtubi ga ƙa'ida yau asabar kamar yadda aka saba za mu yi karatun ajurumiya da kuma gobe lahadi to duba ga yanayin satin da ya gabata gaba ɗaya ba mu yi karatu ba kusan kwana dai goma yanzu ba mu yi karatu ba saboda tafiyar da na yi kuma ga ya karatu ɗaya ya rage a cikin wannan littafin na ƙurɓaba to za mu ƙarasa wannan karatun idan mun ishe shi gobe lahadi sai mu ci gaba da karatun ajurumiya su ma satin nan gaba ɗaya sai mu yi ajurumiya har zuwa laraba mu yi ta kamar karatu uku zuwa hudu satin nan gaba daya saboda an kammala wannan littafin kamin a kammala shawarar littafin da za a sa la'alla iziya ko kuma risala ko dai abinda da aka cimma matsaya a kai za mu tashi babu fara'idil hajji alhajju fardun yalzamul musda'a فأزمع السير له أزماعا فروده الإحرام ثم النية ثم الوقوف ليلة الأضحية بالجبل المعروف قبل الفجر أعني بذاك فجر يوم النحر ثم الطواف لازم والسعي على خلاف يقتديه الرأي باب سنن الحج وما عدا هذا فمن مسنونه مثل الحلاك والذي من دونه والرمي ما يكون من جمال والنهي عن تقلم الأزفار وعن محيط محرم الجيوب والنهي عن تلخد بالديب روى عياد أنها خمسونة عن التي في حجنا مسنونه قد نجزت قواعد الإسلام فالحمد لله على التمام باب في الدعاء يا رب عونا بفضائل القرآن وبالنبي المصطفى العدنان اغفر لعبد مذنب دعاك وتب عليه ما له سواك ونازل في نزمه واستغفري لعله ينجو غدا في المحشر اغفر لنا ولجميع المسلمين وكل من جد وقال آمين الحمد لله malla yace babi zai bayani akan farillolin haji wato in an kace ma abu farilla ko an kace wajibi ba su da bambanci da kowane lamari na addinin musulunci bancin aikin haji ga aikin haji akwai bambanci tsakanin wajibi da farilla in ka ji an ce abu kaza wajibi na wurin aikin hajji to yana da bambanci da farilla kuma aikin hajji ɗaya da wannan kususiya kamar yadda alƙadi iri ya ce ce bambanci na farilla da hajji in aka ce ma abu kaza farilla na wurin aikin hajji to in baka yi shi ba hajjin ya lalace gaba ɗai sai ka ramka shi wata shekara amma in an ka ce ma abu kaza wajibin wajibi na wurin aikin hajji to shi kuma in baka yi shi ba ka samu ka yanka ka zubar da jini maimakon wannan wajibin da ka bari to shi an bambancin farilla da wajibi ga aikin hajji shi abin da na kaɗan yin tunawa da cikin abin da alƙadi ya kawo wata ran da suna su shirin da mun kai nta na su wannan hajji baitullah na suna surutu irin wannan na ɗan irin wannan bayanin amma daidai tabbas haka shi a tarifin da alƙadi ya yi to mala ya ce farillolin hajji kenan tun da ya ce farilloli duk abin da aka bari yanzu cikin waɗannan farillolin da zai ambata hajji ya lalace babu yadda za a yi a yanka ko a ramka shi sai dai wata shekara a biya wannan hajji a yi wani sabon hajji to sai ya ce alhajju shi hajji shi kan shi farzon farilla ne Allah maɗaukin sarki na cewa walillahi a anin nasi ko alan nasi hijjul baiti to hijjul baiti yin hajjin ɗakin Allah alan nasi in an ka ce abu alaika to ya waje ba bisa gare ka kuma a yi shi domin Allah to wannan aya tana dilala akan cewa a aikin hajji farilla ne to yana daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar da yake wannan littafin gaba ɗaya ya shi akan qawaidul islam shi wannan hajji yake fardun farilla ne yalzamu yana lazimta wato yana wajabta almusda'a wanda Allah ya ba iko wanda yake yana da lafiya kuma yana da dukiya ko kana da lafiya ba a ce kai sata ka tai hajji ba a'a sai kana da dukiya kuma kana da lafiya sannan fa azmi isaira kai niyyar tafiya lahu zuwa ga aikin hajji izma'an niyya wannan masdarin ta na fururuhu farillolin hajji aikin hajji na farko al-ihramu yan harama wato yin haraman nan lokacin da za ka yi harama maluma sun ce abinda ababbancin harama da niyya ita niyya ana yin ta cikin zuciya shi kuma harama ana yin shi aikace za ka canza wannan kaya ka yi shiga ta aikin hajji to sai a ce wani ya harama aikin hajji ba da niyyati bayan niyya in ka yi niyya sannan kuma ka yi harama ta aikin hajji ita ko niyya ta aikin hajji tana da bambanci da sauran niyoyi ana son niyya ta aikin hajji ita wajiba ta sai ka yi ta kaulan wa fi'ila sai ka faɗi da baki bancin ka yi kauli ga aiki sannan kuma kaulan wa qasdan sai ka faɗi ga baki kuma sai ka yi nufi a cikin zuciyarka shi yasa aka cewa labbaik Allahumma labbaik shi yasa mutum yake cewa nawaitul hajja wa haramta kuma na ya harama ta aikin hajji sai ka ce lillahi ta'ala sai ka ce kayan niyyar hajjul baiti kuma ka daura harami domin Allah madaukakin sarki wannan da harama da niyya fariloli guda biyu kenan summal wuqufu sannan tsayuwa lailatul udhiyya daren sallar layya akwai tsayuwa daren sallar layya wato idan aka nufi kenan bil jabalil ma'ruf ga dukin nan wanda an ka sani wato dukin arfa tsayuwa dukin arfa mutum ya samu ya ta yi wannan wajen ya yi tsayuwa wajibi ne farilla ne ga aikin haji ba wajibi ba farilla farilla ne ga aikin haji in baka samu wannan tsayuwa arfa ba baka samu aikin haji ba kuma daga safiya ta ranar daren sallah zaka tafi in ka zo ka yi tsaye kana ibada in ka gada ma ka zauna in ka gaji ka zauna amma an yi sun tsayuwa in kana da abin hawa doki ka hau bisa dokin ka kai tsaye kai zaune a hisan rukub an ce a rukuba afdal wanda an bisa abin hawa yahi ga lokacin da babu matsotsoniya kenan babu mace babu maci sosai to yanzu kuma wanda a tsaye yahi bisa ga wanda a zaune ka zo wannan wurin ka kama ibada har rana ta faɗi in ka dawo kamin rana ta faɗi ka bar wannan wurin ka tayyar ka kai musdalifa kamin rana ta faɗi to ka bar wajibi ka yi farilla amma ka bar wajibi tsayuwa rana arfa ka tsaya har rana ta faɗi ka samu wani yanki na faɗuwar rana rana na faɗuwa sai ka tayi ka kadi san rana ta faɗi kana can to shi wajibi na shi kuma wannan tsayin na rana shi ko farilla na dan haka in kabbar tsayin na rana baka same shi ba aiki ya lalace hajji ya lalace amma in kabbar wannan na gurubi shams ba da gurubi shams to shi kuma wajibi na shi kuma ka samu kai yanka kenan ka akwai bambanci tsakanin wajibi da farilla wurin aikin hajji to shi yasa yace ana yin wannan tsayin biljabali ga duci al-ma'ruf wanda aka sani wato da ducin arfa kenan ana yin shi qabla al-fajr gabanin bullowal al-fajr wani irin al-fajr a'ani yana rihin bizaka da wancaninka fajira yawmin nahari al-fajr na ranar suka akwai nusar da ta sa fajira yawman nahari wannan wanda ni karanta da ita kure gare ta yawmi idafa gare shi fajira yawmin nahari shi addede yawmina mudafin ilayna alfijir na ranar layya wai ba tun kamin a ce ma yau alfijir din safiyar layya to tun jiya ku yi wannan tsaye shi ya ka nufi na'am summa dawafu sannan dawaful ifada shi ma wajibi na bayan tsayawa arfa kenan dawafi shi ma farilla ne bancin shi wasa'ayu hakanan kuma yin sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ma farilla ne amma ala khilafin bisa ga sabani wanda yake ya katadihin ra'ayi ar ra'ayu ra'ayi ya katadihi yake hukuntar da shi akwai sabani na malamai wasu daga cikin malamai suna da fahimta akan cewa sa'ayi baina safa wal marwa wajibi na in baka same shi ba kana iya yin yanka ya isan ma amma kauli wanda mazhabin mu ta malikiya ta tahe da shi da al-imamu shafi'i da su ibnu rushd da su imamu ahmad ibnu hanbal da wannan ba da abu hanifa ba da wannan su ishaq ibnu rahawayi su sufyan as-sauri kaulin da sun ka tahe da shi akan cewa farilla ne yanka baya isan mishi amma an samu kauli daga wani sashi na kufadawa kufawa da yake ban san kaulin abu hanifa ba amma dai an samu kauli na kufawa akan cewa ana iya yin yanka matsayin wajibi yake ba matsayin farilla ba wallahu subhanahu wataala alam babu sunanil hajji wannan babi zai bayani akan sunnonin hajji wa ma ada haza duk abinda ba wannan ba duk abinda ba waɗannan guda hudu da ya ambata ba na cewa al-ihramu sannan niyya sannan tsayuwa arfa sannan dawafi sannan sa'ayi waɗannan guda hudu to duk abinda ba su ba famin masnunihi yana daga cikin sunnonin yana daga cikin sunnonin aikin hajji mi an misali yace mislul hilaki kamar irin aski rassalla in kana wajen aikin hajji rassalla to an so in sunna ne mutum rassa ya salla yau man da hajji can muzdalifa ka zo ai ma aski ai ma jago a aski game a aski gashin kai ba da game ba barin game sunna a aski gashin ka ai ma aski ranar sallah to sunna ne wallazi min dunihi da abin nan da bai kai matsayin aski ba shi ko shi muka ce ma saisaye ai ma aski sama sama wato baba ana ce mai kuma baba sai a aski ma sama sama to da wanda yin aski gaba ɗaya da askewa sama sama a rage gashi dukkanin su sunna ne ana yin su ranar sallah sannan wa ramyu da jifa ma ya kunu abin da yake kasancewa biljimari da tsakon kwani jifa ita ma sunna ce tana daga cikin abubuwan da adda wuya wuya kiyaye ga waɗanda ba su saba yin aikin hajji ba kuma ba su karance shi ba ita jifan nan wurare na guda uku aka yinta akwai ƙula akwai wusɗa akwai aƙaba haka suke jeru su uku torar sahiyar sallah da can musdalifa zakacin tuduci ƙwara bakwai in ka taho da su sai ka jehi aƙaba ta ƙasa gaba ɗai rassa ya sallah kenan sai ka jehi al'aƙaba ta ƙasa sai ka tahiyarka gobe in ka dawo sai ka gada maka canta duci duk inda haka so amma na ran farko da muzdalifa aka canta su su a sharaɗi bakwai na farko muzdalifa za ka canta su to shi kuma gobe ka gada maka canta duk inda haka so sai ka canta duci 21 in ka canta 21 sai ka tawo inda ƙula ka jehe ta suka jehe ƙwara bakwai kuma duwatsun nan matawassidai tsaka-tsaka sai ka zo inda wusda ka je duci bakwai sai ka zo inda akaba ka je duci bakwai su a duci 21 bakwai so uku 21 in kan lalata tartibi abinda mai askari yake in kan lalata tartibi ka fara jihar na ƙasa sannan ka jiha ta tsakiya sannan ka jiha mata sama bai yi ba sai ka mai suwa tartibi za ka yi ta farko ta sama ula kenan sannan wusda sannan akaba rana ta biyu kenan kun ga rana ta farko guda ɗaya an ka je hako yanzu ko rana ta biyu an jefa 21 gaba ɗansu ko wani an jeha mai bakwai kuma an jeha shi alat tartibi yawa ranar masu haƙin sallah gina sai kuma rana ta uku kenan rana ta biyu ga sallah ita ma in ka taho duci 21 sai ka koma yin so yadda ka yi rana ta biyu ka koma dawowa rana ta uku ga sallah sai ka koma jefawa haka alattawali shi ma jere to wannan shi a fuskar wanda yake baye ta ajili ba bai gaugauta ba kila yana son kila jirgin su ma kwana guda da sallah zai tashi to ya kammala ya yi jiha da yake kamila to ya an kalli sa 21 so uku 21 da uku zai kama 60 da uku ko sai a hada da bakwai na ranar farko 70 kenan ga wanda bai gaugawa ba zai je haduci 70 wanda kuma yake da gaugawa kila zai sauri ya wuce kila jibi jirgin su ta ci to in ya jiya bakwai na ranar farko ran sallah gobe ya jiya 21 jibi 21 sai ya tafiya ta baya dawa rana ta uku kenan nahi sun kama 49 21 sau biyu sun kama 42 a tara da bakwai sun zama 49 an fahimta ko to haka aka jiya jihar shedan to shi ma sunna ne wannan hayu haka nan da hani an taƙallumi da azafari daga yanke ƙumba wato a kaifu ga suna farci aka ce musu ko daga yanke su to hanawa daga yanke su shi ma sunna na ba a yankan su lokacin da ake cikin aikin hajji wannan hayu da kuma hani an tala hudin da kwaɓuwa biɗibi da turare mutum ya sa turare cikin jikin shi mutum ya sa turare cikin jikin shi ma an hana wa an muhidi saubi hakanan kuma da sa kewayayyen tuwahi ziljuhubi wanda yake ma'abuci aljihu wato wannan ziljuhubi ta kamilatun na kawai lilbaiti amma kawai sa muhidi saubi tuwahi wanda yake kewayayye dunkakke to shi an ka hana shi ma suna na mutum ya nisanci sanya tuwahi wanda yake dunkakke wato an ce mutum zai sanya harami ya kuma ɗaura harami ba a sa ɗunkakin tuwahi in bancin mace ko mutum bai sa bai sa hula ba ka sa zobe ba ka sa agogo duk wani abu wanda na kije kewaye ka ko rufaffin takalmi ba a sawa in bancin mace ita huskata da tahunanta kawai za ta buɗe an taure huskata nan ta yi layi ba a sa ni ƙabi wurin aikin hanci to an ce abinda a hikima irin wannan al'imamul ƙarrafi ya ce abinda a hikima cikin sanya harami ya ce hikimar da maluma sun ka gano ciki mutum zai gagaya ya canza daga ma'aluf abinda ya saba sawa tuwahin da ya saba sawa gaya ya shiga irin ta tuwahin likafan ya sanya farfaron abu ya dunkule ya ce tonan mutum zai ji zai tuna lahira kuma zai ji wata takawa ta daban da wani tawadu'i amma da an ce a bar mutane kowa ya sa tuwahin da ya kaso ya aikin hajji wani gizna ta ɗaya ta ishe ka kallo za ta ɗauke ma hankali ɗaya cikin ɗawafi wani kuwa da ejin labiya ce za a yi samu tafaduli kowa ya kama ɗinki na takama wani da alkibba da ƙaton rawani da ni wani kila haddasa sanda sai ya riƙa to amma duk an ce a yi ta guda ba ka gane talaka ba ka gane mai kuɗi ba ka gane kowa da shugaban ƙasa da basarake da talakar kowa haramin nan za a sawa kowa harami zai ɗaura ya to kuma ko kai awa ba ka sa hula babu agogo babu kayan kawa ko guda bauta Allah da yi rawa iyadun alqadi iyad yayi riwaya cewa annaha haqiqa su sunnonin hajji 50 guda 50 na a ani yana nuhin cewa da annaha inna a ani yana nuhin allati wannan da fi hajjina masnuna allati wannan da masnuna an ka sunnanta fi hajjina a cikin hajjin mu ko kuma allati wannan da fi hajjina a cikin hajjin mu musulmai masnuna alhali tana abin sunnantawa kadu nujizat nujizat ko bil ijazi al ijaz akwai nusar ta sai nujizat ko mm nujizat kusirat wajiz nujizat kad nujizat qawaidul islami kad haqiqa nujizat an takaitar da qawaidul islami kaidodin musulunci qawaidul islami guda biyar to an takaita su cikin waɗannan baituka alhamdulillah dukkanin godiya ta tabbatar ma Allah ala tamami bisa ga cika alhamdulillah anan littafin qurdaba ya kare mala yace an takaita waɗannan qawaidul islami a cikin waɗannan baituka kuma yana gode ma Allah akan wannan tamam akan wannan cika shine daga ƙarshe mala ya kawo addu'a da tawassul ya ce ya rabbi ya ubangiji auna muna neman ka taimako bi fadlil qur'ani wata nusha bi fada'ilil qur'ani duk da yadda an kai baitin zai dan kare kadan da fadlata alqur'ani mai girma wa bin nabi kuma muna yin tawassuli muna neman roƙon ka taimako bin nabi da alfarman annabi al-mustafa zababbe al-adnani jikan adnan sune ƴaƴan annabi isma'il alaihi salam nisba ce dangantaka ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam igfir ka yi gafara la abdin gabawa muznibin mai yawan zunubi yana nufin kai ne da aka igfir ka yi gafara la abdin gabawa da aka da yan roƙe ka muznibin mai yawan zunubi abdin muznibin da aka bawa mai yawan zunubi wanda ya roƙe ka yana nufin kai ne wannan tawadu'i na kawai yayi Allah ya gafarta mu bawa mai yawan zunubi wanda yake ya roƙe ka kuma wa ka karbi tuba alaihi gare shi siwa ka wanin kamalahu bai samu ba gare shi babu wani wanin ka wanda ya tabbatar mishi wato bai da wani ubangiji bancin kai wa naziran wa nazirin wata nusa ta sawai wa ya naziran wa nazirin da mai dubi fi nazmihi ga wannan waken nashi Allah ka gafarta ma bawa mai yawan zunubi yana nufin ga kai ne wa nazirin ga duk wanda yayi karatu shine mai dubi fi nazmihi ga wannan waka duk wanda ya karanta ta Allah ya gafarta mishi wastaghfiri ka gafarta mishi la'allahu wata ƙila yanju ya tsira gadan gobe ranar alkiyama kenan fil mahshari ga taron alkiyama wa ghafir ya Allah kai gafara lana gare mu wal jami'il muslimin ga dukkanin musulmai wa kulli man jaddada dukkanin wanda yayi kokari wa qala yace amin amin summa salatu sannan jin kai wassalamu da aminci adda'im madawami ala nabi ya tabbata bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam al mustafa zababbe ai addaim lalura waka ta ce addaim yana nuhin sifa ce al-mawsufu bid dawami ya tabbata bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-mustafa zababbe min hashimin daga kabilar banu hashim annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine zababbe daga cikin zababbu Allah madaukakin sarki ya zabe kabilar larabawa ita ce afdalul qaba'il sannan Allah madaukakin sarki bancin ya zabi larabawa afdalul qaba'il cikin duniya kuma zabi hashimawa to daga cikin banu hashim kuma Allah madaukakin sarki ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ce falam azal akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban gushe ba min khiyari daga zababbi shi bai gushe ba zababbe kuma daga zababbi to shi yasa ya ce mai al-mustafa min hashim wanda an ka zaba daga cikin banu hashim wa alihi da iyalai ne wa sahabi da sahabbai ne alkirami masu girma ahli tuqa ma'abuta tsoron Allah wasarati shugabanni al'alami masana a nan littafin ƙurɗaba ya ƙare a cikin darussan da muka yi guda goma sha biyar wannan littafi yana da baiti 180 daga cikin waɗanda sun kai sharhinta akwai babban malamin na ɗari tijjaniya wanda aka ce ma alhaji usama bin faƙih almahir yusuf bin allama shahir wanda yake ɗan zariya ne bai daɗe dai mu'asirin ne dai bai dai daɗe da wucewa ba da sharhin bai wuce shekara talatin da wani abu ba da yi to daga ciki ya ce akwai ramzin da malamai ka kawo mata na adadin baitukkanta 180 sai su ce ja aka alfauzu a ɗaba judu rabo ya zo maka kuma samun wannan rabon ya daɗaɗa to wannan in kalli su harufan nan ka bi su ɗaya bayan ɗaya ga hisabi ja aka alfawzu a ɗaba judu sai ka ce jimun ga abaja da zakali hawa na ilmin hisabi sai ka ce abaja da jimun uku ja aka wannan alifu inda ta ja ita ma ɗaya uku ga ɗaya nawa hudu alhamza shi ma ɗaya hudu ga ɗaya nawa kenan biyar kafin ishirin ja aka 25 alfauzu sai a ce alifu ɗaya lamun 30 fa'un 80 wawun shidda sha'abu ku saurara hukukun ka san hisabin kai ka karatu ne yanzu ko fa'un 80 wawun shidda zayun bakwai alfauzu sai ka ce 80 a hada da shidda 80 da shidda a 80 a hada da 30 su a 110 don da an ka ce da lamu da fa'u lamun da fa'un da alif alfauzu alifu ɗaya lamun talatin fa'un tamanin wawun shidda zayun bakwai to sai ka ce alfauzu a shi mun shi in ka ce alfauzu ko 124 saboda fa'un tamanin lamun talatin tamanin ga talatin nawa 110 a hada da a ta alfonso alifu 111 wawun shidda 110 nawa 17 sha bakwai dai yawwa sha bakwai sai a hada da zayon bakwai sha bakwai a tara su da bakwai 124 alfauzu kenan ja aka alfauzu a ɗaba juduhu shi kuma a ɗaba juduhu sai a ce alifin ɗaya ɗa'un tara alifin ita ma ɗaya ba'un biyu jimun biyat a'a jimun uku wawun shidda dalun hudu ha'un biyat to sai a koma haɗiya sai ka ce a ɗaba alifin ɗaya ɗa'un tara goma kenan alifin ɗin nan da ta ja ɗaba ita ma ɗa wannan alifin ita ma ɗaya sai ka ce sha ɗaya bawo in nan ta ɗaba ita kuma biyu sai ka ce sha uku a ɗaba shi ko ya ba da sha uku juduhu sai ka ce jimin uku wawon shidda bakwai dalin hudu ha'un biyar hudu ga biyar tara tara a tara da bakwai tara a tara da bakwai sha shidda yawwa tara a tara da bakwai juduhu in gawa bai cika ba juduhu akwai inda an ka samu kure jimun uku wawun biyat uku ga biyan nawa wawun ya shidda uku ga shidda tara dalun hudu ha'un biyat tara ga tara kenan tara ga tara sha takwas sha takwas to yan ka tara su za su bayar da 180 ja aka 25 alfozu 124 haɗaba 13 juduhu 18 sai su bada 180 to haka suka yi musu ramzi sai suke haɗaba juduhu shi yasa sai ɗaya musu baiti guda da za su sauƙin har da cewa amma cikin harafi biyu ɗai yadda za ka gano 180 aka ne tammat bi'aunillahi rabbi akmalu abayatuha qaffin bi'addib to rabbi innan tunda jara gare sai a ce tammat bi aunillahi rabbi akmali abayatu ha qaffin bi addin mujmali kun ga baiti guda qaffin qafun nawa ta ga lisahi na hisabi 100 fa'un 80 sai ka ce abayatu ha qaffin bi addin mujmali shikenan cikin sauki bai tukanta qaffin 80 na 180 na bi addin mujmali ga lisahi na jumla in an ka ji an ce bi addin mujmali ga baiti ana nin wai in ka lisa baiti guda da sadarul baiti da ajizul baiti gaba dai to wannan baiti shi ya game su tammat bi aunillahi rabbi akmali abayatuha qaffin bi addin mujmali saboda sauki sai na rubuta wannan baiti alhamdulillah sai mu yi salati mu yi addu'a اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وصلنا على سيدنا محمد كامله وصلى على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقت وتنفرج به الكرب ولا امين Allah ka tabbashe mu karɓi tuban mu ka gyara halayen Allah ka mu ilayya su barka ka buɗa mana basira inda muka karanta ka ba inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana inda muka karanta daidai Allah ka tabbatar da shi a cikin zukatan mu da annabi da alqur'ani Allah wanda ya karanta wanda ya rubuta wannan littafi ubangiji Allah ya Allah ka haskaka makoncin shi da kiran shi da an su karantar da mu wannan littafi Allah ka saka musu alkhairi Allah muna roƙon ka bamu albarka inda mun ka sai ubangiji Allah ka sai albarka inda mun ka sai da annabi da alqur'ani Allah ka bamu ilimi mai amfani mu da annabi da mun zama salatu wassalam Allah ka bamu ikhlasi ga dukkan al'amuran ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين